ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باياكم من أرجد لقودين مبا الله من قوة من قومي ديكا من سافية أصبر يومنا قوم شاء ترق وطن جماد الأولى هجرا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا لشيكرا دبود الأربعين a gida miladiya yau muna 26 ga watan 1 shekara ta 2019 mun dawo don ci gaba da karatun littafin kitabun tauhid allazi huwa haqqullahi alal abid na babban malami al-imam al-jalil muhammad bin abdul wahhab muna fatan Allah subhanahu wata'ala kan haske kabarin sa idan yan wabu su manta ba sati da ya gabata mun karanta babin da ke magana akan fadin Allah subhanahu wata'ala afa aminu makarallah فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون دكون فدين الله ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون mun ji cewa ɗin sifofi guda biyu ne da babu makawa mutum ya haɗa su a cikin zuciyansa sannan ya zama mummuni cikakken mummuni sifa ta farko mutum kada ya aminta daga makircin Allah sifa ta biyu mutum kada ya yanke ƙauna daga rahamar Allah wayannan sifofi guda biyu mun ji cewa wajibi ne su haɗu a cikin zuciyar mutum sannan ya zama mummuni to yau babin da zamu karanta shine ma da yace babun minal imani minal imani billahi as-sabru ala aqdarillahi babin da yake magana akan cewa yana daga cikin imani da Allah as-sabru ala aqdarillahi haƙuri akan kaddaran Allah subhanahu wata'ala da haka wannan babi zai yi magana ne akan hakuri mun sani cewa ibada kofa uku ce kofa ta farko umarni kofa ta biyu hani kofa ta uku jarabawa da haka waɗannan kofofi guda uku kowanne daga cikinsu yana da buƙatuwan haƙuri da juriya sannan ya zama ibada umarni duk wanda aka ce ya yi idan ba ya danna zuciyan shi ya haƙura ba ba zai iya yi ba hani idan aka ce mutum ya bari idan ba ya danna zuciyansa ya kame ba ba zai iya bari ba to haka nan kuma kaddaran da Allah ke kaddara ma bayansa ko dai ya hana ka wani abin da kake so ko kuma ya sadar da kai da wani abin da baka so shine kaddaran Allah akwai ababe da zuciya ba ta so wani lokaci Allah ya kaddara zai sada ka da su sai ya sada ka da su saboda nufinsa kenan akwai ababen da zuciya take so sai Allah ya raba ka da su to kaddara kenan su ma idan mutum bai danna zuciyarsa ba to yana iya tuhuman Allah subhanahu wata'ala don haka waɗannan ƙofofi guda uku ta nan ne ibada ke zuwa idan aka ce ka yi ka danna zuciyanka ka yi in aka ce ka bari ka danna zuciyanka ka bari in aka jarabce ka ka dangana ka kame ka mai da al'amarinka ga Allah to waɗannan su ne ƙofofin da ibadu suke zuwa asabar abinda suke nufi da asabaru shine habsun nafsi anil jaza'i wa tasaffur shine mutum ya kama ransa daga raki da fasata akan abin da Allah ya nufi shi wa hafsul lisan an tashakki mutum ya kama harshen shi daga korafi korafi shine at-tashakki kai kukan Allah wa hafsul jawarihi an tashwish mutum ya kama gaɓaɓansa daga yin abin da bai dace ba wannan shine ma'anan as-sabr mutum ya kama zuciyarsa ya cire ma zuciyarsa raki ya cire ma zuciyarsa kushi akan abin da Allah ya kaddara ya kuma kama harshensa daga yawan raki da kai kukan Allah ya kuma kama gaɓaɓansa daga yin duk abin da bai dace ba wannan shine ma'anan as-sabr to kishin as-sabru shine aljaza'u shine rakin wa tasakhur da fusata da jin zafin wata kaddara wani abu da Allah ya kaddara maka wal karaha da kuma kyaman wannan abin da Allah ya kaddara maka shine kishiyan as-sabr to as-sabru wajibi ne daga cikin wajiban imani wajibi ne daga cikin wajiban imani wato imanin mutum ba zai cika ba har sai ya caɓa kwalliya da sifa ta asabar sannan imanin shi zai cika haƙurin nan akan waɗancan ƙofofi da muka yi bayani a baya sai haƙuri akan umarnin Allah akwai wurare da dama cikin alkur'ani mai girma wanda Allah yake umarni akan ayi haƙuri da abin da ya ce a yi kamar faɗin Allah subhanahu wata'ala wa amur ahlaka bis salati wasbir alaiha ka umarci iyalanka da yin sallah da kai da iyalan ku yi haƙuri akan yin wannan sallah kaga umarni ne umarni ne sai Allah ce to kai haƙuri wata ayan Allah zai ce wasbir nafsaka ma alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi haƙurtar da kanka ka zauna cikin masu ambatan Allah safiya da marici kaga duka wannan nau'i ne na haƙuri to haka nan kuma haƙuri a gurin sabo shi ma sai an yi haƙuri an kame an jure annabi yusuf alaihi salam yana addu'a wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilayhinna wa akun min al-jahili saban hakuri ne daga barin saban Allah ya Allah idan baka karkatar da zuciyata da gare su ba baka tarfa magari na nuno ba to ina iya karkata zuwa gare su kuma a wannan lokaci ya Allah ya zama cikin jahili haka nan ya kauda kanshi daga wannan sabo na Allah to sai kuma waɗannan ƙaddarori da Allah ke ƙaddara wa bayi masu raɗaɗi a cikin zukata to su ma suna da buƙatuwan sai an danna zuciya ta kuma sai an danna zuciya to rasa su shine sai ga mutum ya koma yana raki yana jin zafi yana ganin kaman wannan jaraba ta same shi bai dace a ce ta same shi ba don haka haƙuri na daga cikin wajibai na imani wanda imanin mutum babu yadda za a iya cika sai ya shaɓa kwalliya da sifa ta haƙuri shi ya sa malamai ma da dama suke cewa asabaru nisful imani imani idan ka raba ta gida biyu to haƙuri ne ke ɗaukan kashi ɗaya ɗayan kashin waɗansu malamai suka sa a shukuru waɗansu suka sa a liƙilu inna fi zalika la'atin li kulli sabbarin shakur sabbarin shakur imani gabaki daya abu biyu ne ko dai hakuri ne ko kuma ashkur idan ya zama mun dauke shi da imani da ashkur sai ya zama duk wani abin da ka hakura kai na da'a ga Allah to hakurin shine ya fara haifar da shi da'an kuma ita ce ashkur duk wani hakurin da kai ka bar sabo haƙurin shi ya ja ka zuwa ga barin saɓon to haƙurin shi ne rabin imani kenan barin saɓon kuma shi ne sauran rabin haka nan duk wata jarabawa da ta same ka ka dangana to haƙurin shi ne dangana da haka shi ne rabin imani shi ne rabin bauta da haka malamai suke cewa asabaru nisful iman shi haƙuri shine ma rabin imani ga baki daya kuma mun sani cewa abubuwa guda hudu da Allah ya kawo cewa sai wanda ya sifa su ya cika su zai nisanci hasaran duniya da lahira zai nisanci hasara babba da hasara karama abubuwa guda hudun nan za ka ga illallazi na amanu wa amilu salihat wata waso bil haƙi wata waso bil sadaq sufofi guda hudu duk wanda bai cika innan sufofi guda hudun ba to akwai nau'in hasara a tare da shi duk wanda bai cika innan ba ya zama ga imani nagartacci imanin da aka gina shi akan ilimi domin bai taɓa yi wa imani sai an sami ilimi da aka imani ingantaccen da aka gina shi akan ilimi aiki kyawawa bi ma'ana aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wanda ya rike waɗannan abubuwa guda biyu ya cika a karan kansa shi ya cika ga nagartaccen imani ga kyawawan ayyuka to me ya rage mu mutum shi a karan kanshi ya cika amma yana nan akwai hasara a tare da shi har sai ya cika sauran sifofin guda biyu shine ya cika wani shi wata waso bil haqqi wata waso bis sabr sai ka yi wasiya a dai gaskiya wannan gaskiyan da ka gane kake yi imanin da kyawun ayyukan da ka gane kake yi to sai ka kiranyi mutane akan su masu zo su yi ta sannan kuma cutarwa na iya samun ka ko yana iya samun waɗanda ka kira suka amsa to sai ka yi wasiya kuma da a yi haƙuri da haka wani sufofi guda hudu duk wanda bai cika su ba akwai hasara a tare da shi biyun farko kai in kai riko da su ka cika a karan kanka biyu na biyu in ka riko da su zaka cika waninka to idan mutum ya cika wannan sifofi guda hudu to ya kubuta daga hasara na farkonta da na karshenta Allah ka sa muna cikin su to shi ya sanya sai malin ya bude wannan babi domin ya jawo hankalinmu akan riko da hakuri to a cikin unwanin babin taken babin mala ya ce ne min al-imani billahi as-sabru ala aqdarillah yana daga cikin imani da Allah yin hakuri akan kaddaran da Allah subhanahu wata'ala ya kaddara mu bawa masu radadi sai malam bai bai saki hakurin ba sai ya ce su hakuri akan kaddaran Allah amma kaga ai mun ce akwai hakuri wurin da'a ga Allah akwai hakuri wurin barin saban Allah to amma malam sai bai kawo su ba sai kawai ya ce hakuri akan kaddaran Allah abinda malamai suke gani shine dalilin da yasa ya takaita abin akan kaddaran Allah na daidai saboda kasancen shi yafi wahalan fahimta ko kuma shi yafi wahalan aiki kana iya samun wani mutum akwai shi da himman zuwa masallaci wani tun karfe 4 yake zuwa masallaci tun karfe 4 yake zuwa masallaci yana filfili yi kaza yi kaza yi kaza ya sa haƙuri ko bai sa ba ya sa haƙuri wurin ɗa'a ga Allah wani za ka ga bai busa ta ba balle wiwi ba ya bin mata ballantana bin maza wani bai ɗiban kuɗin gwamnati ballantana ya fasa shagon wani ya ɗiba kayansa ya sa haƙuri ko bai sa ba ana iya samun waɗannan mutanen da yawa amma wani jarabawa na faɗa masa kuma sabu inda yake raki gashi yana iya haƙuri gurin bin Allah yana iya haƙuri daga saɓan Allah amma idan jaraba ta faɗa mishi kuma sai ya kasa da wuri yau kamar rashin lafiya ta faɗa wa mutum shekara da shekaru sai ga ya kasa da wuri sai ya je zuwa ga bokayi da yan boki don haka yana da wahalar yi haƙuri akan ƙaddaran Allah yana da wahala wani lokaci kuma za ga mutum gashi da himman ibada amma idan Allah ya jarabce shi da talauci to duk duniya sai ta san shi talaka ne shi kenan sai buɗe makanshi ƙofar roƙo ya buɗe makanshi ƙofar kai kukan Allah duk inda ya zauna ni ba na samun komi ni da inda nake inda sun inda halin da nake a da amma ni yanzu ba ku abin da ke shigowa hannuna ya zan ya zan yi da rayuwana ya ake so in yi ga 'yata za ta yi aure an sa lokaci an ɗaga an sa lokaci an ɗaga ni wannan al'amari ya ishe ya yi mai kenan raki alhali kila yana da himma gurin ibada to yana da wahala ne shi yasa sai malin ya keɓe cewa haƙuri ala a ƙadarin lai dalili na biyu da malin keɓe wannan saboda da dama ba su gane cewa haƙuri akan ƙaddaran Allah ibada ba ce amma ƙarara sun gane cewa haƙuri ka je kai sallah haƙuri kai azumi haƙuri kai sadaka ibada ce haƙuri kar kai zina haƙuri kar ka sha giya haƙuri kar kai abin nan sata sun gane ibada ce amma da dama kuma ba su gane cewa haƙuri akan jarabawan Allah ita ma ibada ba ce kamar yadda kake zuwa sallah a matsayin ibada ka haƙurtar da kanka to haka ne yake haƙuri akan kaddaran da Allah jarabce ka da shi mare daɗi ita ma ibada ce to amma mutane ba su gane wannan ba dalili na biyu kenan dalili na uku kuma shine babin kaddaran Allah hakuri akan sa yana da alaka kai tsaye da tauhidin rububiyya saboda idan aka ce kai hakuri akan kaddaran Allah ana nufin ne kai hakuri akan aikace aikacen da Allah yake hukuntawa kaga aikace aikacen Allah ai shine tauhidin rububiyya to da ka yin hakuri akan wannan hakuri ne akan abin da ke da alaka da tauhidin rububiyya kai tsaye da kaga ya sadu da babin tauhidi ko ta kowace irin kofa to shi yasa sai malin ya kawo hakuri akan aqdarin lahi malin ce wa qaulin lahi ta'ala da fadin Allah subhanahu wata'ala wa man yu'min billahi yahdi qalba wallahu bikulli shay'in alim wannan malin ya yanko aya ne ya kamata ta zo tun daga farkon ta ne Allah ce ma asaba min musibatin illa bi idhnillah babu wata musiba da za ta samu bawa illa bi idhnillah face da izinin Allah wato da mashi'a da ganin dama da nufin Allah subhanahu wataala babu wata musiba da za ta samu a ban ƙasa ga ɗaiɗaiku ko ga waɗansu al'umma ga baki ɗaya ko ga wani yanki ko ga wata ƙabila ko ga wani gida duk wata musiba da ta same su illa bi izinillahi da izinin Allah menene ma'anin izinin Allah nufin Allah da ganin damansa sai Allah ce wa man yu'min billahi duk wanda ya imani da Allah akan wannan musiban da ta same shi yahdi qalbahu Allah zai shirye da zuciyarsa wanda musiba ta same shi sai ya yadda cewa nan musiban daga Allah take sai ya karɓe ta ya yi haƙuri a kanta to ya haji ƙalbahu Allah zai shirya da zuciyarsa idan kuma Allah ya shirya da zuciyar mutum to gangan jikin shi ma ya shirya saboda inna fil jasadi la mudgha idza salahat salaha al jasad kulluhu wa idza fasadat fasada al jasad kulluhu ala wajhi al qalb duk wanda Allah shirya da zuciyarsa to shiriyan zuciyarsa kuma zai bayu zuwa ga shiriyan gangan jikinsa da haka duk wanda ya haƙuri akan jarabawan da Allah ya masa ne ɗaci to wannan mutum yana da wani lamuni daga Allah subhanahu ta'ala cewa Allah zai shiritar da zuciyarsa idan kuma zuciyarsa ta shiryu to gangan jikinsa ma shirya da haka ya zama Allah ya zama mutumin kirki ila an fahimta ya zama na Allah ya riga ya zama mutumin kirki jarabawoyin suna da yawa wani lokaci jarabawan takan zo maka ta sashen salwantar masoyinka kana san shi kana son zama da shi amma sai Allah ya karbe shi sai Allah ya karbe shi wani lokaci jarabawan za ta zo maka ta hanyar asada ka da wani abin da ba ka so kamar rashin lafiya wa yake son rashin lafiya babu wa yake son ya fita ya je hadari babu to wani lokaci sai Allah ya jefo maka abin da baka so wani lokaci kuma sai ya kwace maka abin da kake so kana aikin gwamnatinka sai a ce an maka ritaya na dole ba an kwace maka wani abu da kake so kenan ba to menene ya waje ba kanka as-sabr shine hakuri idan kai hakuri to sai Allah subhanahu wataala ya shiryatar da zuciyarka idan Allah ya shiryatar da zuciyanka sai cire maka raɗaɗin wannan korar da aka yi maka daga aiki idan ma talauci ta faɗa maka sai Allah cire maka raɗaɗinta sai ya maye maka da san Allah da zaƙin ganawa da Allah sai kasance abin da kake samu na dukiya na albashi yanzu san Allah da zaƙin ganawa da Allah ya maye maka fin wannan sai dai mutane su rika ganin talaucinka amma kai baka gani sai dai mutane su rika kidaya ka a matsayin talaka amma kai kana ganin kanka ne arziki to Allah shi ta da zuciyanka kenan zuciyar mutum na shirya shi kenan kuma sai ka ga gabobin mutum sun daidaita sai ka ga harshen shi babu baya yin komai sai abin da Allah yake so ya yarda da shi sai ka ga hannun shi baya taba baya mika sai abin da Allah ya yarda da shi kafarsa baya taka sai zuwa ga inda Allah ya yarda kwakwalwar shi ba ta tunani sai abin da zai samu shi da yardan Allah subhanahu wataala don haka wannan cikin falalolin haƙuri kenan akan jarabawa ga Allah Allah subhanahu wataala ka azurta mu da haƙuri Allah ce wallahu bi kulli shay'in alim Allah subhanahu wataala masani ne akan komai da komai qala alqama alqama cikin manya-manyan ɗaliban sai na abdullahi ɗan mas'ud shi alƙama bin ƙais an naha'i an haife shi a rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallama manzan allah na raye na duniya a haife shi sai dai shi bai ga annabi wa annabi bai gan shi ba sallallahu alaihi wasallama kaga da a ce annabi ya gan shi ya zama ne kenan ya zama sahabi ko kuma a ce shi ya ga annabi ko da a ce annabi ya zo wulkawa ne gan shi ba su yi magana ba ya zama sahabi to amma dai an haife shi a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama amma kuma bai ga annabi ba annabi bai ga shi da haka wannan sahabi ne kuma shi alqama cikin falalansa ya dauki karatu daga cikin jigajigan sahabban annabi sallallahu alaihi cikin manyan manyan malaman sa akwai sayyidina abubakar akwai sayyidina umar akwai usman akwai ali akwai sayyidina kuma abdullahi dan mas'ud akwai sunani aisha sai dai a ƙarshe ya tare ne a gaban sayyidina abdullahi dan mas'ud shine babban malamin sa alqama bin qais an-nakhai kenan dan haka ya mutu hijiran manzon Allah shekarar 62 rahimahullahu ta'ala to da yake fassara wannan ayar dan cikin ɗalibansa suke cewa babu wata aya face mun rika kai ta gaban wannan babban malamin namu alqama bin qais an-nakhai yi mana bayani akan ma'ananta to da yake fassara wannan aya cewa mai yu'min billahi duk wanda ya imani da Allah ya hada qalbahu Allah zai shirta da zuciyarsa sai ya ce huwar rajul abinda an take nufi mutun ne tusibuhul musibatu wanda musiba za ta same shi fa ya'lamu annaha min indillahi sai ya sakankanci ya gane ya fahimci cewa tabbas wannan musibar daga Allah take fayarda sai ya yadda wa yusallim sai ya miƙa wuya zuwa ga Allah wannan asari ibn jarir ya kawo shi a cikin tafsirin sakan al-imam al-baihaqi shi ma ya kawo shi da haka ma'anan wannan ayan kenan mutum ne musiba za ta same shi sai ya gane cewa tabbas wannan musibar daga Allah take sai fayarda sai ya yadda wa yusallim sai ya miƙa wuya ga Allah subhanahu wa ta'ala to anan kenan zaka fahimci ashe in ana maganan hakuri ana maganan ar-ridha wa taslim to zaka gane haƙiƙanin abin da ake nufi da hakuri haƙiƙanin sa shine duk jarabawan da ta fada ma bawa kada yayi abin da zai saba ma Allah ta sanadiyanta shine haƙiƙanin hakuri idan rashin lafiya ta kama bawa shekara ɗaya biyu uku hudu biyar shida sai ga kai abin nan fa an ta bani shawara fa cewa sai an miƙe tsaye akwai wani mai magani a can ƙuryan daji ana ta bani shawaran da za a je gurin shi zai gaya maka asalin ciwon ka zai gaya maka kaza zai gaya maka kaza zai gaya maka kaza kuma zai baka magani an baka shi kenan kamar yankan wuka ne idan ya tashi ya tafi gurin wannan mai magani idan ya fahimci eh magani ne ta al'ada wannan kaga babu laifi na iya to amma in ya fahimci wannan boka ne fa shedanu yake mu'amala to wani sai zuciyar shi ta karye ga to bar dai ayi koda daga baya sai a tuba shine maguzancin wannan kalmar ta Hausa da suke cewa wai Allah ya ce kai shirkai tsafi ka samu lafiya ka tuba za ka ji hausa suna yawan faɗin wannan musamman mata ai Allah ce kai tsaki ka samu lafiya ka tuba to a gaya musu qul inna Allah la ya'muru bil fasha sam Allah ba umarni da alfasha wanda alfashan nan mafi girman alfasha ita ce shirka da Allah abin da ya wuce ba akan ka shine sai kai hakuri ka dangana kai hakuri ka dangana kar kai abin da zai saba ma Allah ta sanadiyan wata wani rashin lafiya annabi ayyub shekara 18 sai samu yana fama da rashin lafiya har annabi ya ce wahjarul qarib wal ba'id saboda tsawon rashin lafiyan da yayi da makusanta da manisanta duk sun kaurace masa yana da mata da yawa yana da ƴaƴa yana da dukiya mutum ne mai kudin gaske ga dangi amma dangin shi gabaki ɗaya suka yanke masa mutum biyu ya rage a cikin dangin shi suke zuwa gaishe shi mutum biyu tak duk matayen nan nashi waɗansu suka mutu waɗansu suka gudu ‘ya'yayen suka mutu duk ‘ya'yayen suka mutu dukiyan da garken tumakai da na shanu da na raƙuma duk da yake da su duk annobai ta faɗa musu kai ta mutuwa kai sai da annabi ayyub ya koma ba shi da komi alaihi salatu wassalam amma annabi ayyub ya Allah ya same shi inna wajadnahu sabiran Allah ce mun same shi mai yawan hakuri ni'mal abdu ma dalla da bawa ya zama irin annabi ayyub innahu awwab yana yawan mai da al'amarin shi ga Allah akwai ra wata rana da matarsa ta fita nemo dan abin da za su sa a baki sai ga shedan yana tallan magani shedan ne ya fito a cikin siga na mutane yana tallan magani waye zai sai maganin kaza da maganin basar da maganin kaza kasan cutan kenan dai basar ta ce a ko mijina yana fama da basar shekara da shekaru sai ya bata da ta kawo sai ke ce mata gurin shaidan zaki samu mana magani to ni alƙawarin idan na warke ita fa take jinin shi da yake ita ma ta kunkuɗi imani sai ce to in na warke sai ne miki bulala ɗari alƙawari ya Allah in ya warke sai ya mutu bulala ɗari saboda ta karɓo magani daga shaidan bata sani ba ba da sani ba bata sani ba a san ta je ta karɓo magani to shine shi kuma domin Allah ya nuna masa gata tunda duk wanda ya haƙuri sai Allah ya shirya da zuciyarsa yana zaune a ɗaki ta fita nemo abinci da yawan nan bakan damiyar addu'ar tasa rabbi an nema sani dhurru anta arhamur rahimin bakan jami'in addu'a ce akan haka rashin lafiya sai Allah ce to urqud bi rijlik dan motsa kafanka inda yake zaune din nan ba ma zai iya tankwashe kafan ba aka ce dan motsa sai ya motsa sai garba ya fara bugowa sai Allah ce to baridun wa shara a sha ai wanka kaji inda sha da wanka ya samu sani sha ai wanka yawa ya sha ruwan nan ya wanke jikinsa nan take ya warke gata ce nan take warke har ma ya ƙara kyau a bisa inda yake da don lokacin da matan ta dawo kamar yadda ya zo a cikin hadisi lokacin da matan ta dawo ta san ta bar mijinta a kwance sai a kwantar sai a taya amma sai ta zo ta ga shambare la mutum mala kyakkyawa to wannan miji na ne ko ba shi bane saboda kar ta koma ta mu'amala da wani namiji alhalin ba mijinta ba sai cikin kunya da kawai ce ta ce da Allah malam salamu alaikum ya ce wa alaikum salam Allah malam ina da tambaya ta ce to ya ce me tambayin ki na bar mijina a nan kwance ba shi da lafiya da Allah ala gaba ta wannan ko ka gan shi don mai da ce masa kenan ko ka ga mijin ya ce to aini ne ta ce hasha lillahi kai ne fa nan take ta gane wannan mijin nata to da ƙarshe Allah ce wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan minna wa dhikra lil albab Allah ce sai muka maido mishi da iyalinsa da dukiyarsa muka ninninka mishi da abin da yake da shi wannan tausayi ne da rahama daga gare mu domin kuma ya zama tunatarwa ga masu hankali wannan kofa daga cikin kofofin hukumi ke da haka duk abin da zai same ka na jarabawa talauci karka ji cewa to wallahi ni fa talaucin nan ya fada min bari in fada wata hanya shine sai ga talauci ya sanya waɗansu mutane sai su fara su fada kungiyoyin asiri kungiyoyin asiri mun tattauna akan wannan a baya can sai a ba wani mutum aikin da ake so ya rike yi shine sai ka ji a ce wani yanka kai sai ga wani na yankan kai wani a ce mishi ya kawo nonon mace wani kaji an ce mishi rannan wani aminin mu yake ga mana a nan sabon gari waɗansu mutane sun tara wani sun yanke mishi nan amma ko wayan shi ba su ɗauka ba wayan shi ba su ɗauka ba ballanta na wai kuɗin da ke a jiwon shi amma sun datsa hannun shi nan sun tafi da hannun duk wannan alaman ƙungiyar asiri ne shine sai a ba wani asamin irin wannan wani kuma sai a ce mishi ya daina sallar la'asa wani a ce mishi ya daina wankan janaba wani a ce mishi kaza kowa da irin abin da suke sa masa akwai wani cikin bismillah bismillah Allah ya albarka akwai wani cikin bayan Allah da shi suka bashi assignment din da aka bashi a kungiyar asirin shine duk kudin da yake naira biyar to ba zai kashe daga kudin shi ba sai dai ya roƙa duk abin da yake naira biyar shi yasa yan aminan shi suna yawan tuhumin shi ya fi roƙo ana tafiya da Allah kana da naira biyar nan kuma sai fiye wata ko da yana da dubu a ajihu sun haramta mishi amfana da wannan dubu ba zai iya sayan ruwa da shi ba sai dai ya rufa to za ka ce mai amfani irin wannan bautan shaidan ne kawai kana jaddada mu bayan ka ga shaidan ne ila an fahimta suna iya ba wani assignment shi abin da muke so da kai duk ƙarfe hudu na asubahi ka fito ka zauna a gindin itaciyar nan sai ka ga mutum yana ta wani abu ka rasa dalili ba ina cin ko da da kaga mutum na yi ba san dalili ba amma ina gaya maka ne irin abubuwan da suke ba mutum wani kuma su ce mishi kawai singiletin ka ta karkasa baka shi kenan karkasa baka kaga baka ma san yanayi ba dai wanda ke bautan shaidan sai ya bashi wani asani to wani lokaci rashin hakuri da talauci shi ke jefa mutane zuwa ga wani sai ya fara fashi wani sai ya fara sata wani sai ya fara kaza wani sai ya fara kaza rashin haƙuri ne akan jarabawan Allah shi yasa haƙuri akan jarabawan Allah imani rashin haƙuri akan jarabawan Allah rauni imani wani lokaci salwantar masoyi shi ko menene rashin haƙurin sai idan karka furta abin da zai fusata Allah kamar yadda za mu ji a hadisin gaba idan karka furta abin da zai fusata Allah akan ya ɗaukan maka wani masoyinka to kaga sabon Allah shigo ciki kenan zaka ba sa hakuri ba akwai wanda zai kamu da rashin lafiya sai ka ji yana wallah why me why ko ko ba samu wai me yasa sai ni wannan ba su goma bane to kaga wannan kalma za ta fusata Allah za ta fusata Allah a takaice dai duk wata jarabawa da Allah ya maka mai radadi ko dai ya sadar da kai da abin da baka so ko kuma ya raba ka da abin da kake so to idan kai abin da ya saba ma Allah to rashin hakuri ne ko da harshe ko da zuci ko da gababba a zuci zuciyar mutum sai ta rika jin haushin Allah yana ganin wannan abu bai dace a ce ni ya samu bai dace ba zuciyar shi haka za ta fassara mishi bai dace ba yana jin haushin Allah subhanahu wataala to wannan kaga rashin hakuri kenan a baki kuma mutum zai iya fartawa kamar yadda na bada misali yanzu wani ciwo ya sami shi na wannan ciwon ba dalili ba dalili ta gaskiya wani ya kamu da ciwon HIV abin da yake cewa yana kwance ba shi da lafiya in dai wannan ciwon wai din an samu ne din in daina zinan ba zan dinan ba kaga yana jin zafin Allah kenan ko kaga irin wannan ma zai iya kawo zuwa ga kafirci wa minan nasi man ya'budu Allah ala harfi fa in asabahu khayrun yatma'anna bihi wa in asabatu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasira dunya wal akhirah duk wanda aka ce khasira dunya wal akhirah kafiri ne a ce ya hasaran duniya ya hasaran lahira kafiri ne to akwai wanda yake idan fitina ta same shi sai juye mu Allah da baya to wannan mutum yayi hasaran duniya da lahira to duka dai jarabawan da za ta same ka kar ta sanya ka ka saki tafarkin Allah shine ma'anar hakuri kar ta sanya mutum ya saki tafarkin Allah to shine nan wannan babban sahabi ke magana har anan ne malamai suke batun cewa jaraba idan ta samu mutum akwai darajoji guda uku daraja ta farko ita ce haƙuri ya san wannan jarabawar daga Allah take kuma yana jin raɗaɗinta yana jin zafinta a cikin zuciyarsa amma sai ya sanya haƙuri da dangana ba zai yi abin da zai fasa ta Allah ba ba kuma zai yi abin da yake saban Allah ba zai yi kuma wannan yana mai jin cewa ya Allah na san daga gare ka take amma fa jaraba tana mishi raɗi a cikin zuciya kamar wanda masoyi shi ya salwanta yana jin raɗaɗin adam yana jin zafin adam amma zuciyar shi ta sakankance cewa ya Allah wannan jaraban daga gare ka take da haka ba zan furta wani abin da zai zai zama fito na fito da kai ba ya Allah ba kuma zan yi abin da zai saba maka ba amma yana jin raɗaɗin adam idan kuma da so samu ne eh da wannan jaraban ka ta same shi to kaga wannan asabar kenan wannan daraja ce ita ce muke magana to darajar da tafi wannan ita kuma shine mutum ya taka matsayin arriba jarabawan ta same shi yayi hakuri sai kuma a sami arriba me ma'anar arriba arriba tana da kofa biyu ne yadda idan ta janibin aikin Allah ne wajibi ne kowa ya yadda da abin da Allah ya ko mai kyau ko mai daɗi ko mara daɗi ko mai ɗaci ko mai zaki mutum ya yarda ce abin da Allah ya ɗin nan ya dace to amma kuma abin da ni ya same ni yanzu ba fitowar abin daga Allah ba fitowar abin daga Allah wannan wajibi kowa ya gada wannan to amma ni ne yanzu wannan talaucin ka samu misali ni ne yanzu na rasa masoyina to wajibi ne yadda da wannan ba wajibi ba ne mustahabi ne ka yadda cewa na yadda talaucin nan ita ta dace da ni wani zai da cewa talaucin ita ta dace da shi mahaifinka mahaifiyarka ta rasu ka ce ya dace a ce ta rasu ko ya dace a ce ya rasu ma zai da wannan to mummune kololuwa can za su yadda wato su da jarabawa mai ɗaci da jaraba mai zaƙi duk ɗaya ne a wurin idan Allah ya sanya musu jaraba mai zaƙi ya Allah na yadda da wannan kuma da gare ka take kuma abin da ya dace da ni kenan in kuma jaraba mai ɗaci ne ya Allah na yadda da wannan daga gare ka take kuma abin da ya dace da ni kenan kaga wannan jaraba a wannan wannan matsayin ƙari ne akan hakuri tunda akwai yadda ƙari ne akan hakuri yaddan kamar yadda ya ce ta kofa biyu in cikin aikace aikacin Allah ne dole ka yadda wannan wajibi ne amma kai abin da ya same ka yanzu ka yadda da shi cewa shi ya dace da kai to shi wannan mustahabi ne shekul islam ya tattauna akan wannan cikin alquran bayan auliya ar-rahman wa auliya ash-shaytan to matsayin da kuma ya yafi waɗannan shine matsayin ash-shukur mun yi magana akan ash-shukur a baya ko mun yi magana akan ash-shukur godiya a hudu ba ce muka yi tashi damin ce ba satin da wuce muka yi ba to a shukuru wato bayan kayi haƙuri ka kuma fahimci kayan da cewa ya Allah da jaraba wannan mai ɗaci da jaraba mai zaƙi duk ɗaya ne to sai kuma ka taka matakin kamar ka godiya ga Allah akan jaraba wanda ya maka ya Allah na gode maka da ka azurta da rashin lafiya Allah ka sa ya zama kafara gare ni ya Allah na gode maka da kai ni talaka Allah ka sa ya zama daukakan daraja gare ni zuciyanka ta gode harshen ka ya farta wani ke yin wannan wannan sai zababbun bayan Allah balillah fa'bud wa kun mina shakirin da ka sai zababbun bayan Allah tukuna wanda ya cika wannan ga hakuri ga arriba ga ashkuru alal musiba to wannan kololuwan daraja ke wanda yake babu wata daraja kuma sama da ita to Allah ka kai mu da falalan ka yawa to shine maliki cewa fi sahih muslim an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ithnatan fi nasi huma bihim kufru waɗansu ɗabi'u guda biyu a cikin mutane kafirci kuma su ɗabi'un guda biyu bihim a cikin mutanen kufurin kafirci annabi ce abba'an fin nasabi sukan nasaba wanne ya hatu alal mayyiti da kuma kururuwa akan mutuwa wa'annan ɗabi'u guda biyu kafirci sai dai yana da kyau fahimci duk inda ka ga nassan shari'a ya kawo wani aiki ya kira shi kafirci idan ka gan shi bai zo da alu da lamba to wannan ana nufin kafirci ne wanda bai fitar da mutum zuwa daga musulunci bai ma'ana alkufuru sagir kafirci ne karami kamar yadda ka san akwai ashirkul asghar ko akwai shirka karama to akwai alkufrul asghar kafirci karami shi kafirci karami bai fitar da mutum daga cikin musulunci sai dai yana raunana imani matuƙa kamar yadda ka san shirka karama tana raunana imani to yadda za ka tantance a nan babban kafirci ake nufi ko karama shine duk inda kaga annabi ya kawo wata ya kawo wani aiki ko wata sifa sai ce kafirci ne sai ya kawo shi a matsayin kufurun ko kufuran ba a yi shi da alu da lamba a ce alkufu to wannan aikin kafirci ne kare kamar yadda ya zo a cikin hadisi la tarji'u ba'di kuffaran kaga bai kawo shi da alu da lamba bai ce la tarji'u ba'di al-kuffar da ya kawo shi da abin da lamto kafirci kenan mai fitarwa daga musulunci sai ce latar jiro ba'adi kuffaran kar ku zama kafirai a bayana amma sai kawo shi da kuffaran babu alu da lam to wani irin kafirci ake nufi anan karamin kafirci babban zunubi an fahimta a wani hadisi ya ce sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufurun fada da musulmi kafirci kenan yanzu duk wanda ya je suka yi dambe dan uwanshi musulmi duk sun kafirta sun kafirta fada da musulmi ai ba kafirci ne dake fitar da mutum daga cikin musulunci ba bi ma'ana babban zunubi to shine yazo anan abubuwa guda biyu koma biyin kufurun kafirci ne a cikin bayan Allah me yake nufi da kafirci anan babban zunubi ne kabira ne min al-kaba'ir yana daga cikin manyan manyan zunubai sai ya ce na farko afa'an fil nasabi sukan nasaba sukan nasaba mun karanta wannan a baya kwatankwacin wannan hadisin ka soke nasaban mutum ka aibanta nasaban shi ka bata mishi nasaba ko kuma ka cire wani ɗa daga nasaban uban shi ka san wannan ɗan ga uban shi ka shafa ma idan ka toka ka ce ƙarya ne baka yarda da wannan ba irin yadda zaka ga ana yi wata lokaci a gidaje ga wani ɗa kila ɗan wannan gidan ya fita ya je Legas ko ya je wani guri ya yi aure can ya haihu idan mai kudin gaske ne idan wancan dan zai zo ce to ubana ne ba ga dalilai ga dalilai ga dalilai sai ka ji dangin nan sun ce ba su yadda ba kuma bincike ya nuna tabbas wannan dan shi sai su ce ba su yadda ba saboda al'amarin gadi shi to wannan afa'an ne fi nasabi sukan nasaba ne wannan babban laifi ne to abu na biyu wanda yake shine muhallin shahid an-niyahatu 'ala al-mayyit kururuwa akan mutuwa duk wanda kaje na kururuwa akan ummishi mutuwa to bai sanya dangana da hakuri irin wanda Allah subhanahu wata'ala ya umarni da shi abinda Allah ya wajabta maka shine idan aka yi maka mutuwa shine kai hakuri amma babu laifi idanun ka su zubar da hawaye babu laifi ra'adi na zuci amma kada kai kururuwa kuma kada ka faɗa abin da zai fasata Allah subhanahu wata'ala ولهما daga gare su bukhari da muslim kenan an ibn mas'ud radiyallahu anhu marfu'an daga sayyidina abdullah dan mas'ud yana daukaka hadisin zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa laysa minna man daraba al-hududa ba shi daga cikin mu wanda ya bugi kundukukin sa wanda ya bugi kuncin sa wanda ya rika marin fuskan sa saboda musiba ta same shi akwai mahabub man daraba al-hududa li musibatin asabatu wanda ya bugi fuskansa saboda wata musiba ta same shi masoyin shi ya mutu ya rika dukan fuskan shi ina zan saka kaina ina zan saka kaina ya zan yi da kaina to manzo Allah ce laysa minna bashi daga cikin mu bi ma'ana wannan aiki yana daga cikin manyan manyan zunubai kar ku manta mun yi bayani akan manya-manyan zunubai shine duk wani zunubi duk wani laifi da shari'a ta ce ga hukuban shi a duniya ko ga hukuban shi a lahira ya zama mi babban zunubi to wannan laifin manzon Allah faɗin hukuban shi ce laisa minna duk wanda ya waɗannan abubuwan to ba shi cikin mu kaga an faɗi hukuban shi ko ba a faɗi ba to ya nuna yana da cikin kaba'ir zunub manya manyan zunubai kenan man daraba al-hudud wanda ya rika dukan fuskansa wa shaqqal jiyu ya rika yayya ga ajibunsa wada'a bi da'wal jahiliya ya rika kira irin kiran jahiliya to duk wanda ya wannan manzon Allah ce bashi a cikin mu bashi daga cikin mabiyan mu na karatu wannan misali manzon Allah ya bada amma wa illa duk wani abin da mutum zai yarda fi'il reaction da mutum zai dauka mummunar reaction akan mutum musiba da ta same shi to yana daga cikin laisa minna wannan misali ko annabi ya bada wani yana iya zuwa musiba ta same shi kila an kore shi daga aiki yana zuwa kalli gilashin ɗakin shi kawai sai ya fasa man darabar hududa wani yana iya zuwa ya ɗauko riga kila an mishi ɗinki ba irin wanda yake so ba ya kai mace ya kai min ɗinki iri kaza sai mishi ba irin wanda yake so ba ana kawo mishi rigan ya fasata kawai sai ya ga rigan wa shakkar jiyuba ya shiga ciki saboda musiba ce ta same shi maimakon yi haƙuri ya dangana sai ya yi wani abin da yake ɓata dukiya ko kuma abin nan kusa ta Allah da aka wani ya zama cikin aikace-aikace na jahiliya da aka duk wani abin da zai ko wani mutum ya fusata an mishi abin da ya fusata sai ya rushe gidan shi laisa minna laisa minna ila kun fahimta an mishi abin da ya fusata sai ya ƙone littafin shi laisa minna bi ma'ana duk dai wani abin da mutum zai ya tozarta dukiya ko ya fusa ta Allah saboda musiba ta same shi to ya faɗa cikin wannan narkon laisa minna ba shi a cikin mabiyan annabi sallallahu alaihi wasallam a ƙarshen hadisin da ya ce wada abi da'wal jahiliya ko ya kira irin kiran jahiliya kiran jahiliya yana ɗaukan abu biyu ko dai mutum musiba ta same shi kai cona na bani na lalace ina zan saka kaina wa nake da shi koma bayan ka yanzu an kore da aiki ya ake so in yi kenan kaza kaza kaza da'awar jahiliya kenan kira ne na jahiliya kiran musulunci kira na imani shine ka kira Allah duk abin da ya maka kunshi ka kira Allah duk abin da ya dame ka ka nemi farin yawan shi daga Allah iz tastaghifuna rabbakum fastajaba lakum ka nemi agaji daga Allah to amma kiran halaka da tabewa da kai saboda musiba ta samu mutum to wannan da'awar jahiliya ne ko kuma da'awar jahiliya kira zuwa ga kabilanci ko bangaranci ba ta da kallon musulunci ba bambanci tsakankanin kudu da arewa mu ne yan arewa a idan yan kudu kafirai ne sai ka ce to mu yan arewa kana nufin mu musulmi wannan shikenan amma kudu da arewa ba tare da kallon musulmin da ke kudu ba kawai ku 'yan arewa ne duk abin da za a yi a amfani arewa da musulminsu da kafiransu a yi duk abin da za a cutar da mutanen kudu da kafiransu da musulminsu ba abin da ya dame ka wannan da'awar jahiliya ne da'awar jahiliya ne shi yasa ba mu da kudu ba mu da arewa irin wannan jahiliya kamar yadda nake bayani za ga 'yan siyasa suna neman su rika zuzuta ta karkara da birni karkara da birni za ga 'yan siyasa suna zuzuta wannan a ce yanzu babu wanda zai sanata sai dan karkara wannan jahiliya ce yanzu babu wani wanda zai gwamna sai dan karkara jahiliya ce da'awar jahiliya ce mu abin nan bangaranci ko kabilanci mu bai dame mu da bahaushe da bayarbi da nyamuri duk abu ɗaya ne idan dai sun yi riko da addini kai menene fifita naka hausan akan yarbanci mu ne hausawa ai mai cin yarbawa ne to me ya nuna kai bahaushe kai kana da wani falala akan bayar ne larabci ne kawai suke da hujja suke qur'anan arabiyyan ghayra bi iwajin amma kai bahaushe ka taba jin da ka bada bahaushe ko da ke wani ya ce habasha imana bahaushe bahabashe bahaushe ake nufi da aka bilal kakanmu ne da to ko ba san wani abu ɗaya ba kun san ma'anar alhausu a larabci in aka ce hawasa hausa in aka ce hawasa a larabci bi ma'ana ta jannaye hauka mahaukaci ne za ka in laraba suka ce za su kalle mu da sunan mu ne sai su ɗauke mu mahaukata ayi qabilatin anta kace hausa bi mana aljunun to amma ba a fassara wani yare da wani yare ba za a ce to tunda ma'anar shi da aka mu hausa dai hausan ka bai da rukalala akan sauran kabilu to shine yake cewa wada wada abi da'awar jahiliya ko ya kira zuwa ga da'awa irin ta jahiliya wannan dai duka yana nuni akan idan Allah jarabce ka kai hakuri ka dangana ka mai da al'amarin ka ga Allah wa an anas radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala manzan Allah ce idza arada Allah bi 'abdihi alkhaira idan Allah na nufin bawa da alkhairi ajjala lahu al'uqubata fid dunya sai ya gaggauta masa uquban laifinsa a duniya idan Allah yana nufin bawa da alkhairi sai ya gaggauta masa uquban laifinsa a duniya idan ya yi laifin kuma Allah bai mishi afuwa ba domin mafi alkhairi shine Allah ya maka afuwa kar a kama ka da laifin ko a duniya ko a lahira to amma idan Allah bai nufin yi masa afuwa ba yana so sai ya masa uquba to idan Allah yana nufin ka da alkhairi sai ya jarabce ka a rayuwar duniya ka saba ma Allah ka saba ma Allah sai Allah ya raba ka da aikin ka sai kai ta kuka kai ta kuka kai ta kuka zuwa ga Allah shikenan sai akan kare maka zunubanka shikenan sai ka kusa a gaban Allah amma kamar yadda yanzu a gaba wa idza arada Allah bi 'abdihi sharra idan Allah yana nufin bawa da sharri amsaka an bi dhanbihi sai Allah ya kama bawa da zunubinsa ya ƙi mishi azabanta a duniya hatta yi wafiya bihi yawan alkiyama har ya cika mishi mummunan aikin shi ranar tashin alkiyama da haka idan kaga jaraba tana fada maka to jarabawa so da yawa ma alkhairi ne gare ka domin kankaran zurbi idan ka kiyaye hakurinta da muka yi bayani a baya kankaran zunubi ya fi maka alkhairi a yi maka uquba cikin shekara goma ashirin talatin fiye da abakka ka fada cikin wutan jihannama ka shekara dubu biyu ko dubu ɗari ko miliyan biyu da haka jama'a musulmi ba duk jarabawa ce abin bakin ciki ba akwai rashin lafiyar da zai zama ka alhaini akwai talaucin da zai zama ka alhaini akwai salwantar masoyin da zai zama ka alhaini da a ce a bar ɗanka ya taso ya ɗora ka akan kafirci shi ma kafirta da a ce a murɗa wuyan shi ya mutu yana musulmi kai ma ka mutu kana musulmi wanda ya fi zama alhaini kun fahimta game da ya zo a cikin sautar kafirci a kashe wannan ɗan ya mutu mummuni iyayensu mutu mummuni ya fi alkhairi fiye da abar ɗan su rayu ɗan ya kafirta su masu kafirta da haka akwai jarabawi da dama da Allah ke ma bayi alkhairi ne gare su ko dai ya zama takfirul lisayiat domin kankar zunubai ko kuma rifatan li darajat domin ɗaukaka daraja ɗauka a ce baka da laifin to zai zama rifatan li darajat zai ɗaukaka darajanka a wurin Allah da aka duk irin jarabawan da Allah ya maka sai ka daure ka haƙura ka mai da al'amarinka ga Allah a cikin wannan hadisi ya ce idan Allah yana nufin bawa da sharri to duk aikin Allah babu sharri zalla shi aikin Allah duka alkhairi ne sai dai yana iya zama sharri in aka kalli wanda aka jefa ma wannan aikin kamar wanda aka raba shi da aikin gwamnati shi a gurin shi zai ga sharri amma a wurin Allah kila yayi ne domin ya kankare mishi zunubi da haka aikin Allah nan ba sharri bane amma a gurin mutumin nan yana iya ganin shi sharri kila an fahimta da haka a cikin aikace aikacen Allah babu wani sharri ga baki da malam bai kawo wanda ya fitar da hadisin nan ba amma al-Imam Tirmidhi da Imam Hakim su suka rawaito shi kuma hadisi ne sahihi wa qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna izamal jazaa'i ma izamil bala'i girman jarabawa yana haɗe da girman lada wato gwargwadon girman jarabawan da Allah ya fi maka gwargwadon girman ladan da Allah zai baka kuma jarabawa ba ta nuni akan cewa baka da imani ko kai waye Allah yakan jarabci manzanninsa da jarabawai daban-daban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cutar mutum biyu ake sami shi idan zai rashin lafiya kai idan zaka yi typhoid daya to shi typhoid ninki biyu za a sanya masa domin mene rifatan lidarajat domin Allah ya ɗaukaka darajar shi annabi yusuf bai zubar ma kowa ba bai zagi kowa ba bai ma kowa laifi ba amma sai da ya shekara kusan goma a gidan yari kuma duk abin da ka sani ana yi na fursunanci ba haka ya rika yi a baka gatari a ce ka je kai faskari a ce ka kwashe kwata a ce ka kwashe bola a ce kai kwasan shadda duk ire-iren waɗannan walakancin na gidan yara haka annabi so ya faɗa mu cikin shekaru kusan bakwai zuwa goma kuma bai gaji kowa ba to kaga ga kuma annabi ayyub da muka kawo ɗan da haka jarabawa baya nuni akan wai ka saba ma Allah sai dai domin Allah yana son ya girmama ladanka gwargwadon jarabawanka gwargwadon iya girman ladanka har wani hadisi yake cewa mafi girman jaraba a wurin Allah sune al'anbiya annabawan Allah su suka fi girman jarabawa a wurin Allah thumma al-amsalu fal-amsal sannan masu riko da gaskiya masu riko da addini sannan waɗanda suke bin su a wani hadisin ya ce idan Allah na nufin bawan shi da alkhairi yusib min sai ya jefa mishi musiba sai ya jefa mishi musiba yau da haka jarabawa ba aibi ba ne duk irin jarabawan da Allah ya maka abinda ake fata ka haƙuri sai ka samu girman lada a wurin Allah wa inna Allah ta'ala idza ahabba idza ahabba qauman ibtalahu lalle Allah idan yana son wadansu mutane ne ma sai jefa musu jarabawa faman radiya duk wanda ya yadda falahu rida shi ma zai sami yadda daga Allah mun yi bayani akan yaddan nan wa man saqita duk wanda ya ji zafi ya fushi da wannan jarabawan da Allah ya masa falahu sahab to shi ma yana da fushi daga Allah Allah ka raba mu da wannan hasanahu tirmidhi al-imam tirmidhi ya ce wannan hadisi ne hasan fihi masail cikin abin da ya gabata zamu fahimci al-ula mas'ala ta farko tafsiru ayati taghabun mun fahimci ma'anan ayan da ke cikin sautin taghabun as-saniyatu mas'ala ta biyu anna hadha min al-imani billahi cewa lalle hakuri akan jarabawa yana daga cikin imani da Allah as-salisatu mas'alata uku at-ta'anu fil nasab mun ji cewa sukan nasaba yana daga cikin kananan kafirci wato babban zunubi kenan ar-rabi'atu mas'alata hudu shiddatul wa'idi mun ji tsananin narko fi man darabal hududa ga wanda yake dukan fuskansa wa shaqqal juyuba yake yayya ga tufafinsa wada'a bi da'wal jahiliya ya rika kira irin kiran jahiliya mun ji irin narkon da zai same shi idan musiba ta same shi al-khamisatu mas'alatu biyar alamatu iradatillahi bi 'abdihi al-khair mun ji alaman da ke nuni akan bawa Allah yana nufin bawan shi da alkhairi shine sai ya gaggauta masa ukuban laifukan sa a duniya as-sadisatu mas'alatu shida alamatu iradatillahi bi 'abdihi sharra mun ji alaman da ke nuni akan cewa Allah yana nufin ba da shari sai kaga mutum yana ta zunubi yana tabanna amma yana gani haji haji babu wata jaraba a cikin rayuwarsa asabi'atu mas'ala ta bakwai alamatu hubbillahi lil abd mun ji alaman Allah na son bawa shine shine sai ya jarabce shi idan Allah na son bawa ko yana son kansa al'umma sai ya jefa musu jarabawa asaminatu mas'ala ta takwas tahrimus safa mun ji cewa idan Allah ya jarabce ka haramun ne ka ji zafi karka jin zafin kaddaran Allah at-tasi'atu mas'ala ta tara thawabur rida bil bala mun ji sakamako kyakkyawa da ke samun waɗanda suka yadda da jarawa wanda Allah subhanahu wata'ala ya musu Allah in ka jarabce mu Allah ka azurta mu da hakuri ka azurta mu da yadda ka azurta mu da godiya akan dukkan jarabawan da kai mana Allah ka tabbatar da rigakafin mafarka mana asirin duniya da lahira wallahu ta'ala a'la wa a'lam sallallahu wa baraka ala nabiyil karim subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk